أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منخ من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci masjidu al'ansar a yau ranar litinin ɗaya ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shidda ga watan goma shekara ta dubu biyu da 23 miladiya insha Allah bayan kammala manzuma ta babban malami abdurrahman bin nasir as-sa'di mai suna as-sayr ila Allah wa darul akhirah yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan muhara sharhi na manzuma sabuwa a wannan majalisin ita ce manzuma fi alamat sihatil qalb manzuma ce a kan alamomin ingantar zuciya ko gyaran zuciya na babban malami suleiman bin sahman rahimahullah ta'ala lalle ita zuciya abu ne wanda musulunci ya yi kulawa sosai da ita ya yi inaya da ita don saboda ita wannan zuciya ita ce ashrafu mafil insan mafi ɗaukaka a mutum zuciya ne don saboda idan ta gyaru dukkan gaɓaɓuwa da dukkan jiki ya gyaru kuma hallo idan ta ɓace komi ya ɓace hadisi ne na nu'man bin bashir yarda Allah ta tabbata a gare shi annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala wa inna fil jasadi mudga iza salahat salaha al jasad kullu wa iza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb hadisi ne wanda imam buhari ya rawaito da imam muslim sun rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle a jikin mutum akwai wata tsoka wannan tsokai idan ta gyaru to dukkan jiki gangan jiki ta gyaru kuma idan ta ɓace dukkan gangan jiki ta ɓace kenan alƙalbu huwa asasu silahil jasad shine tushen gyaruwan jiki zuciya ita ce tushen gyaruwar jiki kuma hallo zuciya aka san haka ita ce tushewa ɓacewar jiki don haka ya kamata mu kwaɗaitu akan dukkan abun da zai gyara mana zuciyarmu ya tsarkake mana zuciyarmu ya hudda mata shakka da shubuhohi don haka annab sallallahu alaihi wasallama zamu gani a cikin wani hadisi yake gaya mana Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da kyawun jikinka ba ruwan shi da kai hori ne ko wani dogo ne ko gajere ne ko mai kiba ne ko ramamme ne a Allah dai yana diba subhanahu wa ta'ala zuciyar mutum hadisi na abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi annab sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum lalle Allah mabuwayi madaukaki subhanahu wa ta'ala bai diba ƙira jikinku ko dukiyarku bari dai abin da yake dibawa kawai yana diba zukatanku ne yana diba kuma hallo ayyukanku don shi yasa a tsari na musulunci babu bambanci tsakankanin balarabe da wanda ba balarabe ba babu bambanci tsakankanin mai kuɗi da wanda ba mai kuɗi ba babu bambanci tsakanin ɗan gidan wane da ɗan gidan wane bambanci ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala ce akwai a wajen tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hika tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine ya hika karamci ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir kenan dan shi yasa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan addu'a a cikin addu'o'in shi Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik hadisi ne wanda Anas dan Malik ya kawo yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya ubangiji Allah mai juyar da zukata ka tabbatar da zukata zuciyata a saman addininka sai anas dan maliku yake cewa sai na ce kana tsoron bayan mun yi imani da kai mun yarda da kai ya rasulallah akwai abin da kake mana tsoro sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am kwarai don saboda innal kuluba su zukata dukkan su suna tsakankanin yatsa guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama sai ya aikata yadda ya so da su don shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita wannan addu'a yake cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik a cikin wannan hadisin kenan mun ga siffa na Allah subhanahu wa ta'ala yana da al'asabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am innal quluba baina usbu'aini min asabi illah yuqallibuha kaifa sha'a hadisi ne ingantacce wanda imamu turmuzi ya kawo shi don haka alaina an nashtahid fi silahi qulubina ya kamata mu kwadaitu a wajen gyara zukatanmu da ayyukanmu don saboda alkabal alkalbu huwa mahallu nazrullah shine waje wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake dibi daga cikin maganganun manya-manyan malamai akan kula da zuciya akwai malamin da muka yi da littafin shi satin da ya huce a sheikh abdulrahman bin nasir asadi rahimahullah yake cewa al'umma addar fiddin makabta mai cutarwa a cikin addini umar kalbi anil haqqa shine makabtar zuciya akan gaskiya hatta la yushahiduhu sai kaga kawai ga gaskiya nan ya kamata a ce mutum ya ganta amma bai ya ganinta dan saboda zuciyar tashi ta makabce kama la yushahidul a'ma al mar'iyat kaman yanda makaho bai ya ganin sauran abubuwa wanda ake gani kuma abdurrahman bin nasir sa'adi yake cewa taharatul qalb sababun li kulli khair tsarkaka zuciya ita ce sababin samun dukkan alheri kenan in mutum yana son alheri a duniya in mutum yana son alheri a lahira dole sai mutum ya tsarkake zuciyar shi don saboda mutuwar zuciya ba ta kawo alheri sai dai ta kawo sharri akwai babban malami ibrahim bin adham wannan ibrahim bin adham ɗalibi ne ga fudail bin iyad babban malami ne ibrahim bin adham ya zamna da sufiyanu sauri yana tahiya ibrahim bin adham a garin basra fashtama alaihin nas sai mutane suka taru suka je wajen shi faƙalu sai suka ce ya aba ishaq kuniya ce kenan ga Ibrahim bin Adham ya kai baban Ishaq inna Allah ta'ala ya kulu Allah subhanahu wa ta'ala ai yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin a cikin suratul gafir aya ta 60 Allah madaukakin sarki yana cewa ubangijinku yana cewa ku roƙe ni zan amsa muku lalle wanda suke girman kai a saman bautata addu'a kenan su ce su sun wadaci kansu busu ambatan Allah busu roƙon Allah sai dukuluna jahannama dahirin za su shiga wutar jahannama suna masu dawwama a cikinta a nan tambaya ita ce sun zo sun ce ai Allah ne ya ce a roƙe shi kuma hallo zai amsa ya suka ce ya baban ishaq wani hannu da'au na du'u mu muna roƙon Allah mun su dahar ba yau ba shekaru da dama muna ta roƙon Allah fala yastajibu lana suka bai amsa mana Allah bai amsa mana ba sai malam yace musu qala matat qulubukum ai zukatanku ne sun mutu fi asharati ashiya ibrahim bin adham yake cewa ai zukatanku sun mutu a wajaje guda goma na harko arabtumullaha walam tu'addu haqqa na harko kun san Allah amma ba ku ba shi haƙƙin shi ba saniyan na biyu qara'tumu kitaballahi walam ta'lamu bihi kun karanta littafin Allah alqur'ani kun san alqur'ani amma kuma hallo kun ƙi yin aiki da shi na uku kuma ادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركت سنته نأكو يتي كنا تريا واتيوا كنا سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحالي كما هلو كن يوات إيد سنشي كنبر سنشي تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا المجال في القياس بديء وفي نزم نزم أخرى هذا المجال في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إن كان rayawa kana son abu kuma hallo kana saba ma wannan abun kenan lalle wannan abun abu ne na kyama a cikin kiyasi na hudu sai malam ibrahim bin adham ya ce idda'aitum adawata shaitan wa wafaqtumuh kun raya kun ce ku shaidan dan adawa ku ne ba ruwanku da shaidan amma kuma hallo kun mai muwafaka kuna yin aiki aiki irin na shaidani na biyar yake cewa qultum nuhibbul janna kun ce muna son aljanna walam ta'malu laha kuma hallo ba ku yi aikin shiga aljannan ba na biyar yake cewa ƙultum ta hafun nar kun ce muna tsoron wuta warahantum kun biha kuma hallo kuna yin aiki irin na 'yan wuta na bakwai yace ƙultum innal mauta haƙƙun kun ce mutuwa gaskiya ce kun yarra walam iddunahu kuma hallo ba ku shirya ba kuna ta binne mutanen kuna ta binnewa amma zuciyar taku ta kisawa ku shirya na takwas yace ishtagalattum bi uyuba ikhwanikum wa nabastum uyubakum kun shagalta kawai wane yayi kaza wane yayi kaza kuna ta zakkara aibobin mutane kuna ta zakkara wane laihi gare wane laihi gare ku kuma kun mance lahinku imam alkahtani yake cewa ai in kai haka kai laihin naka ya koma guda biyu la tashgilanna bi aibi gairika gafilan an aibi nafsika innahu aibani la tashgilanna bi aibi gairika gafilan kada ka shagalta da aibin waninka kai kana mai rafkana ga aibin naka an aibi nafsika innahu aibani in kai haka kuma aibin naka ai ya zamanto guda biyu kenan wannan yana daga cikin alama na wawanci kenan an tansa aibak wa tanzur ila uyubil akhirin kaman ce laihinka sai ka ringa diba laihi na mutane na tara malam yake cewa akaltum ni'imata rabbikum kun ci ni'ima ta ubangijinku Allah subhanahu wata'ala ya ba ku dama ya ba ku ni'ima kun ci abinci kun ƙoshi kun sha ruwa kun ƙoshi walam tashkuruha kuma hallo buku gode ma Allah na goma dafantum mautakum walam ta'tabiru kun binne mamatanku kuma hallo wannan abin ko aka ba ku ɗauki wani wa'azi ba a sama sai yake cewa fa kaifa yustajabu lakum ta yaya a wannan yanayin za a amsa muku ku? kenan wannan alamu ne na zuciya ta mutu kenan in zuciyar mutum ta tsarkaka kamar yadda nasir sa'adi yake cewa to wannan sabab li kulli khair sababi ne ga dukkan alheri kuma hallo in ta ɓace to kuma hallo komi ya ɓace kenan wasihatul qalbi wa salamatuhu huwa asasul fala gyaruwar zuciya da kubutar zuciya shine tushen rabauta a duniya kuma hallo a lahiran ma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim a cikin suratul shu'ara dan haka kenan yana daga cikin abunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mahimmanci a rayuwar shi zuciya ta gyaru kamar yadda muka karanta a baya Allah ya kasance yana daga cikin addu'o'in shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allahumma inni as'aluka qalban saliman illa man atallaha bi qalbin salim sai annabi yake yawan cewa a ruwaya wadda Imam Al-Albani ya ingantar da ita ta zo a cikin silsila na al-ahadith as-sahiha wa as'aluka qalban saliman ya Ubangiji Allah ina roƙonka ka bani zuciya amintatta don saboda gyaruwa wannan zuciya ita ce gyaruwa na mutum nan shine malam don mahimmancin wannan abin sai ya rubuta littafi ya rubuta manzuma malam a takaice an aihe shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sattin da shidda malam a wata ƙarya wadda ake ce mata abha ya rayu rayuwa tsarkakaka ya rayu rayuwa ta ilimi don saboda ya fara ɗaukan karatun shi na harko a hannun ma'aihin shi samhan wanda ma'aihin nashi wannan hafizi ne na alƙur'ani mai girma yana hedi ya harrace ƙur'ani a wajen baban shi lokacin da yake da shekara goma sha hudu sannan baban nashi ya yi balaguro da shi zuwa riyadh a nan ne ya hadu da babban malami abdurrahman bin hassan shi kuma abdurrahman bin hassan jika ne ga babban malami na tauhidi muhaddis zamanihi shehul islam muhammad bin abdulwahab wanda muhammad bin abdulwahab shine mai fatahul majid shine mai qurratu uyunul muwahhidin sannan malam ya hadu da malam asheh abdullatif bin abdurrahman a nan ya koyi abubuwa da dama malam yana da littattafai da dama duk da ya makabce kahin ya rasu a shekara ta 1331 ha lokacin da malik abdulaziz ya biya mai a kai shi imarat domin a samo mai magani a mai operation idan ya gyaru amma aka yi allah bai kaddara ya gyaru ba ya komo hallo ya ci gaba da wa'ajin shi da nishata ta da'awiyya malam daga cikin littattafan da yake da akwai tabari'atu shaykhain akwai man manhaju ahlul haqq wal ittiba akwai irshadu talib akwai as-sawa'iq al mursala kuma hallo yana da diwan wanda ya jama'a manzumat da dama a cikin shi malam ya mutu a shekara ta 1349 Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rahama yana insha Allah zan muhara a biyati baiti biyar ko shidda fi hazihi aljilsa yaqul al-allama Suleiman bin Samhan rahimahullahu ta'ala بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم وعلى التوالي فللقلب السليم إذا تزكى علامات هنالك للكمال علامات لصحة كل كلب سليم عن مداخلة الدلال علامات الذكر علامات ذكرن بكل نسر عن الأعلام وادهة المنال ولكني نزمت لها نظاما بها أرجو التنافس في الفضال يقول سلمان رحمه الله تعالى بحمد الله نبدأ في المقال بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال وذكر الله في كل الفعال فذكر الله يجلو كل هم وذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي عن القلب السليم على التوالي فللقلب السليم إذا تزكى فللقلب السليم إذا تزكى علامات هنالك للكمال علامات هنالك للكمال علامات لصحة كل كلب علامات لصحة كل قلب سليم عن مداخلة الضلال سليم عن مداخلة الضلال علامات ذكرن بكل نسر علامات ذكرنا بكل نفس عن الأعلام وادهة المنال عن الأعلام وجهة المنام ولكني نظمت لها نظاما ولكني نظمت لها نظاما بها أرجو التنافس في الفضال ما أرجو التنافس في الفضل به أرجو التنافس في الفضال به أرجو التنافس في الفضل زادكم الله من فضله وتوفيقه مالا أبيتي نهركو yake cewa bihamdillahi nabda'u fil maqali wa zikrullahi fi kulli fi'ali fabada'a rahimahullahu ta'ala manzumatahu annafi'ata bihamdillah sai malam ya fara manzumar shi da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma gode ma Allah subhanahu wa ta'ala huwa sana'u alaihi ma'a hubbihi yaba Allah subhanahu wa ta'ala tare da son Allah maɗaukakin sarki himana ya ce bihamdillahi da godiya Allah ne nabda'u fil maqali zan muhara a cikin wannan zancen namu a nan malam sai ya fara a ƙa'ida na balaga jumla ce bata zo ismiya ba bata zo fi'iliya ba malam sai ya fara littafin shi ma da balaga sai alƙasaru a cikin alƙasar sai taqdimu ma haqquhu ta'khir taqdim ma haqquhu ta'khir da ya kamata a ce nabda'u bihamdillahi amma malam sai yake cewa bihamdillahi nabda kaman yanda kaman ka ce nashku ilallahi sai ka ce ilallahi nashku qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah malamai suke cewa wannan takdimu ma haqquhu ta'khir yana da mahimmancin gaske kaman istisna ne akan cewa fa ba wanda ya kamata a gode ma ƙarshen godewa kaman Allah maɗaukakin sarki alhamdulillahi rabbil alamin dukkan nau'i na godiya ya tabbata ga Allah Ubangijin talikai sai malam ya fara da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kahin ya shiga cikin zancen shi wannan shi kuma sunna ce iktida'i ne ga abin da ya zo a cikin alƙur'ani mai girma alƙur'ani kan shi da godiya ya fara wani daga cikin masu wa'azi a cikin social media ana ta watsawa yana cewa ai ba yana so ya ture salatul ibrahimiyya yana cewa inda salatul ibrahimiyya tana da wani mahimmanci ai da littattafai ma da sai a fara da ita mana sai yake cewa wai dalili akan cewa yana so ya kore batta da wani mahimmanci ne shi kuma ya jahilci kaman salo ne na muƙaddima shi duk abin da kaga mai bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi to ya ɗauko shi ne a cikin alkur'ani mai girma ko kuma hallo ya turo shi ne a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo aka fara da salati da malamai su ma da sun fara da salati amma alkur'ani kai shi da me ya fara da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala aya ta harko a cikin alkur'ani ba da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin don haka yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ya ringa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da harkon lamari sai ma yake cewa bihamdillahi da godiya Allah ne nabda'u fil maqali muke farawa a cikin zancenmu mu wa zikirullahi kuma da ambaton Allah fi kullil fi'ali a dukkan ayyuka don abin da kake to ka ringa ambaton Allah a kowane yanayi Aisha ummul mu'minin yarda Allah ta tabbata a gare take ba da labari na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da irin siffofi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam take cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allah ala kulli ahyanihi annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah ala kulli ahyanihi a kowane yanayin shi don shi sa karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaya zikiri fita daga gida zikiri shiga gida zikiri shiga banɗaki zikiri hutawa zikiri shiga masallaci zikiri hutawa daga masallaci zikiri iska ta taso zikiri hadari yana ci da zikiri ruwa yana sabkowa zikiri kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna allaha قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار a cikin wannan baitin na harko da sadarul bait da ajazul bait sai mu ga malam ya hada abu guda biyu fi hazal bait jama'a rahimahullahu ta'ala bainal hamd wa zikr a sadarul bait malam yayi zance akan godiya a ashazul bait kuma malam yayi zance akan azzikir wanda wa'annan abubuwa guda biyu don mahimmancin su akwai aya ta alqur'ani he ta zo ta hada su don mahimmancin su inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fazkuruni azkurukum he yace washkuruli wala takfurun kaga a wannan ayan ma Allah subhanahu wa ta'ala sai bada abi zikir wal hamd kenan a cikin suratul baqara jama Allah subhanahu wa ta'ala fi hazil aya bain al hamd wa zikir kuma wa'innan sune mabna dinil islam in kana neman mabna dinil islam abin da yake gina addinin musulunci to ka'ida guda biyu ce na farko az-zikir ambaton Allah na biyu kuma hallo ash-shukr gode ma Allah subhanahu wa ta'ala don shi yasa yana daga cikin abin da aka shar'anta ga musulmi yahudi a bayan kowace sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ma'azu radiyallahu anhu wasiya wanda sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki hannun ma'azu ya riƙe sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'az ya kai ma'azu wallahi inni la uhibbuk kaga inaya ta farko annabi sai da ya rike shi na biyu kuma hallo ya kama sunan shi na uku kuma hallo ya kawo inna littaukid inni kuma na hudu ya kawo rantsuwa wawul kasam wallahi la inni na uhibbuk lalle ni wa ina son ka sai ya ce usika ya mu'az ina mai ma wasiya ina mai ma wasici la tada'na fi dufi dubur kulli salat an taqula kadda ka hwasa kadda ka bari a ƙarshen kowace sallah ka ringa cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika kaga anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azzikir wa shukur dan saboda akwai wani sirri a cikin wannan ambaton Allah kuma hallo akwai wani sirri a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma a'inni ala zikrika ya ubangiji Allah ka taimaka mini ka taimake ni akan ambatonka wa shukurika ka taimake ni ya ubangiji Allah akan in zama daga cikin bayinka masu magodiya wa husni ibadatika da kyautata ma ibadarka malumai suke cewa da kaga an kawo azzikir da shukur sannan aka kawo husnul ibada ka sani akan cewa ambaton yawan ambaton Allah shi yake sa ka gode ma Allah dan shi yasa annabi ya ce Allahumma inni ala zikrika sai aka ce wa shukurika in kana yawan ambaton Allah to sai ka zamanto daga cikin masu godiya kuma hallo in ka zamanto daga cikin masu godiya sai ka zamanto daga cikin masu kyautata bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yanan dan shi yasa zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin alqur'ani i'malu ala dauda shukra kenan Allah subhanahu wa ta'ala dan muhimmancin shukur da azzikir a waje da yawa ya ambata a cikin alqur'ani mai girma wanda malumai suke cewa wannan abun ai kamar ma tauhidi ne guda biyu aka hada akwai tauhid ilimi akwai tauhid amali tauhid ilimi da tauhid amali kamar na harkon wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نن توحيد العلم كينان ينزو نبيهم كما حلو آه تكين سورة الزاريات إن الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كينان وأنن كما توحيد عملي كينان شيني أتكيتي أبندا wannan baitin na harko ya kumsa sai malam a baiti na biyu sai ya fara ambata falalar zikiri da girman sha'anin shi da fa'idar shi tunda ya yi zance a kan zikiri a baiti na farko sai malam yake cewa fa zikirullahi ya kulla hammin anil qalbi salimi ala tawali fa zikirullahi ambatan Allah ya kulla hammin yana kore dukkan damuwa idan kana da wata damuwa da take damunka idan kana da wata cuta da kake neman waraka idan kana neman wani buɗi na alheri da horin ciki a cikin da sauƙi a cikin rayuwarka to ka zamanto mai ambaton Allah don saboda ambaton Allah ya shilu kulla hammin yana kore dukkan damuwa ya sanya zuciyarka ta yi hori ya sanya zuciyarka ta nutsu ba wani damuwar da za ta ringa tada mata hankali ala bi zikrillahi tatma'innul qulub lalle tabbas da ambaton Allah ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala zuciyoyi suke samun nutsuwa anil kalbi salim amma ba ga kowane zuciya ba anil kalbi salim ga zuciya tsarkakakka alattawali kuma hallo ambaton allan ba so ɗaya ba ka zamanto irin koda baka iyawa wa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu koda baka iya ala kulli ahyan irin na manzon Allah to ya zamanto kana ambaton Allah ambato mai yawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratu al-ahzab ya ayyuhal lazina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila yana ya ku wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ba aka ce ambaton ba dan a gaya ma ana fa'ida mai yawa a can cikin suratul ahzabin ahzab ne go inda Allah subhanahu wataala ya ce wa zakirina Allah kathiran wa zakirati kaga ce wa zakirina Allah kathiran da masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata ko kuma hallo in ka komo cikin suratul jumu'a inda Allah madaukakin sarki ya ce fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah sai Allah yake cewa wazkurullaha kasiran anan ma Allah ci ku ambaci Allah ambato mai yawa sai aka kawo sakamakon ambaton Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun shine malamai suke cewa ai in kana neman wurdi ma na kasuwa da wurdi na samun alheri ai babu kaman yawan ambaton Allah subhanahu wata'ala a ƙarƙashin wannan aye fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi alhayatu kifa rayuwa gwagwarmaya ce ba a yarda ka zamna ba baka nema fantashiru fil ardi wa butagu min fadlillah ku nema daga falala Allah wazkurullah kathiran kuma hallo ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun tabbas in kuka yi haka zakku rabauta kenan shine mana yake cewa fa zikrullahi yajlu kullu kullu hammin ambaton Allah yana kore dukkan damuwa anil kalbi salimi alattawali yajlu kullu hammin kullu hammin kenan kullul umur tu'alliq bil qalb dukkan wata damuwa ta zuciya in dai zuciya tana ambaton Allah to damuwa Allah yana hudda ma mutum ita alattawali kenan wannan tambihi ne ala ahammiyatul istimrar ala zikrillah subhanahu wa ta'ala kenan so da yawa kamar yadda muka faɗi Aisha tana ba da labari na Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullaha ala kulli ahyanihi sai mala yake cewa a baiti na uku balil qalbi salimi iza tazakka alamatun hunalika lil kamali falil qalbi salim iza tazakka malam anan yana mana bayani akan cewa ita zuciya tsarkakakka idan ta tsarkaka Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mata tsarkaka to akwai alamomin da suke nuna wannan tsarkaka ta zuciya in mutum bawa ya ga kanshi yana da mai wa'innan alamomin na tsarkakar zuciya to sai ji ni'ima ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala amma ba a ce ba ka ringa tura kanka ba a so ka tura kanka alamomi ne wanda suke nuna tsarkaka zuciya in ka gan shi ƙara imani ya kamata ka yi kuma hallo ka ƙara gode ma Allah Allah sai ya ƙara ma shirya alhamdulillahi lazi hadana wa ma kunna linahtadi لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام أما بأتيبا كتر كنكا فلا تزكوا أنفسكم إن جاء الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى kada ku tsarkake kanku kada ku ringa tira kanku Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hi sanin wanda ya hi tsoron shi a cikin suratun nazar amma zuciya tana da alamomin da yake nuna tsarkakarta da wankuwarta da kubutarta shi ne himimala ya ce falil kalbi salimi iza ta zakka alama tun hunalika lil kamali ga zuciya tsarkakakka idan ta tsarkaka alamatun akwai alamomi hunalika lil kamali wanda suke nuna cikan wannan zuciye ai anna salamata iza wujidat fil qalb wa tazakka laha alamat shine shi kuma zaka'ul qalb tsarkaka zuciye shine na harko taharatul qalb min al-awsah wal adnas tsarkaka zuciya tana buƙatar abu guda biyu na harko tsarkaka zuciya daga datti da dauda shirka kenan na biyu kuma hallo nama'ul kalbi haɓaka zuciya kaga kanka kullum alheri yana ta ƙara ƙaruwa kana ƙara ƙoƙari wajen bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala kana ƙara ƙoƙari wajen ayyuka na alheri don shi sa a cikin addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin ta yake cewa Allahumma ati nafsi taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ruwaya ce wanda imam muslim ya kawo ta Allahumma ati nafsi taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha kenan shine malam yake mana bayani akwai ai alamomin tsarkakai tabbas kuma hallo akwai su sai malam ya ci gaba da cewa a baiti na hudu alamatul lisihati kulli kalbin salimin an mudakhalati dalali nan kaman taudihi ne na assalama da muradu biha kaman da za a ce mana ma huwal kalbu salim sai malam sai ya kawo amsa a wannan baiti ana ta zancen illa man atallaha bi kalbin salim a cikin alkur'ani sai ga ranar da dukiya da 'ya'ya busa amfani sai wanda ya do da zuciya tsarkakakka to menene zuciya tsarkakakka sai malam ya cewa alamatul lisihati kulli kalbin salimin an mudakhalati dalali kenan kamar an ce ma huwa alqalbu salim kenan malam sai ya kawo ta'arifi nan muhtasar kenan anna alqalba salim huwa salimu min mudakhalati dalali salimun an mudakhalati dalali kenan alqalbu salim huwa salimu min mudakhalati dalali ay salim min dukhuli dalal fihi min shirki wa shakki wal bid'i wa ghayr zalika kenan an ce zuciya tsarkakakka ita ce zuciyar da shirka bata samu ta shige ta ba bata samu wajen zama ba zuciyar da bid'a bata samu zama ba a cikinta zuciyar da shakka bata samu zama ba a cikinta ita ce qalbus salim fakana naqiyan kenan zuciya ta kasance a wanke tsahiran tsarkakakka zakiyan saliman min zalika kenan ta kubuta daga shirka ta kubuta daga bid'a kenan shine malam yake cewa alamatul lisihati kulli qalbin alamai ingantar kowane zuciya salimin kubuta an mudakhalati dalali daga shiga abu marasa kyawu waddalalu huna kenan ana nihin shirka ce bid'a ce ana nihin shakka ce kenan wa'annan duka su ne ake ce ma abdulal malam ya ci gaba da bayanin shi a baiti na biyar sai ke cewa alamatun zikirna bi kulli nasrin anil a'lami wadihatal manali alamatun ai alamomi ne tunda manzuma tashi ma alamomi ne bai ma fara zanawa ba a gaba duka malam kamar nan yana muqaddima ne kamar yana share hoge ne yace wa'annan alamomin da na sanya ma littahi nasu zikirna ba ni ne na fara haɗi ba ai an rigai dama an haɗe su bi kulli nasrin amma ta hanyar nasar aka haɗe su ba ta hanyar manzuma ba malamai sun haɗe su ta hanyar nasar ba ta hanyar shi'ir ba sai ki ce anil a'alami daga manya-manyan malamai in an ce al'alam allama allama kaza allama kaza a immatu salf wa ulama muslimin malamai na salaf da malamai na musulmai rahimahullahu ta'ala irin su ibn al-qayyim az-zawji duka sun yayi zance akan zuciya da tasirin zuciya irin su babban malami alhakami rahmatullahi alaihi kenan malamai da dama sun yi zance akan mahimmancin kula da zuciya shine malam yake cewa ba shi bane kenan ya fara kuma hallo da suka yi zancen ma ce wadi hatal manali a bayyane bayyana wadda take gata nan zahira amma shi malam yanzu a nan kamar irin nasu ibn al-qayyim da muka yi zance akwai littafin shi igasatul lahfan babban littafi ne wanda malam babe yayi mai mahimmancin gaske a alamatu sihatul qalbi ya ringa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wanda malam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala in kana karanta irin littattafan shi irin su adda wa dawa sai ka ringa gani gaya nan kaman a gabanka ne malam yake darasin karanta littafin kaɗe sai ka kaman a gabanka ne malam yake yin darasin kenan he malam yake cewa a baiti na shidda bayan sun riga shi sai yake cewa walakin ni na zamtu laha nizaman amma ni ba ta hanyar nasar ba zan zano wa'innan alamomi na gyara zuciya su malamai sun zano su ta hanyar nasar ni amma ba ta hanyar nizam bane ba ba ta hanyar nasar bane ba zan zano su zan zano su ne kamar ta hanyar shi'ir don shi yasa kuma menene wannan sirri akan haka manzuma da ko gani suna da wani sirri na ga ɗalibin ilimi kamar kahin harda suna sa ɗalibin ilimi ya zamanto mai kahin harda kamar abin da zaka hardace shi ta hanyar manzumat ba ɗaya ba ne ba ga abin da zaka hardace shi ba ta hanyar annasar don shi sa malamai salaf rahimahullahu ta'ala rahimahullah a kowane fanni a hadisi ne fiƙihu ne tauhidi ne aƙida ne zakka ga suna yin manzumat da ƙa'idodi don saboda su zamanto a cikin zuciya ta musulmi a hardace in ɓangaren nahau sai kaga an mutum zai hardace alamatul ism zaka ga zai ba shi wuya da yawa amma sai a kawo a baiti guda ɗaya ko baiti biyu kawai daga ka hardace shi kenan daga an ce alamatul ism kawai wannan baitin guda zaka nema sai ka warware kamar yadda ibn al-aqil rahimahullah ta'ala yake cewa bijarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizul hasal kaga alama ism ne a baiti guda ɗaya ya zakkara alama ta ismi wanda daga kagan su kaga ism guda biyar ba he ka sha wahala ba kuma hallo zaka harrace bijarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal kaga he ka tuna ashe in naga tanwini na san kawai ba fi'ili bane haramun ne ya doki tanwini kenan daga naga kalma da tanwini na san menene ism ne daga na ga kalma jarri harfin jarri ya zo bayanta a cikin littafi kenan na san mine ba fi'ili ba ne ba na san mi kenan ism ne bijarri wa tanwini wan nida daga na ga ya'un nida ya ayyuhal muzammil na san al muzammil mine ne ism daga na ga ya ayyuhal muddassir na san al muddassir mine ne kenan daga na ga ya ayyuhal lazina amanu na san mine ne kenan ana zancen duka ismi ne an nida kenan zaka ga irin su at-tajwidin ne sai a kawo shi ta hanyar منظومات والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آسم هكا إرن تا هنيا فرائد هي أكاوش هل تا هنيا منظومات الوارثون من رجال سبعة عشر أسماؤهم معروفة مشتهرة والوارثات من نساء سبعة لم يؤت غيرهن الشرع إذا كان زكا أكوني باب وتا wani fanni sai da aka yi manzuma a cikin shi hatta da musulmul hadis a gwada ma ganin wannan hadisin tawatur ne wannan hadisi ahad ne wannan hadisin da'ifi ne mimma tawataral hadisu man kazib wa man buniya lillahi baitan wahtasib ru'yatun shafa'atun wal haut wa masahu alal khuffaini wa hazihi ba'at an zana ma hadisai ga yanan sun kai danawa an ce ma duka wannan hadisan mutawatir ne kenan amfanin yin manzuma shine suhulatul hifiz tana sauƙaƙe ma ɗalibin ilimi wajen yin harda kenan haimala yake cewa biha arjut tanafusa fil fadali don haka ta hanyar wannan manzuma ce arjut tanafusa fil fadali bayan malam ya yi zance ya ce walakin na zamtu laha zaman ni amma na yi ta ta hanyar manzuma manzuma biha arzu tanafusa fil fadali a nan yake cewa arzu tanafus abin da ya sa ya yi wannan abin ya ga babu wanda ya fara yin bayanin alamomin gyaruwar zuciya ta hanyar manzuma sai ya ce to bari in yi gaugawa in zamanto ni ne na harko wanda na fara yi ba don riya ba don saboda su ayyuka na alheri malam yana so ya gwada mana a nan ba a sakai na kashi da su ka yi gaugawa ka rigaye wani wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun so da yawa zan mu gani wannan aya ban mu aiki da ita sahun sallah wai sai ka bar ma wani ka ce shigo gaba kai ka rigaye shi zauwa da guri annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa da mutane sun san abin da ke cikin sahu na harko da sun zo ko da da rarrahe ne kai ka zo ka jima a wajen kawai sai ka ga wani wai kana jin kumyar shi sai ka ja baya ka ce bismillah shi kaɗai ke san aljanna kai baka san aljanna kaga anan wannan kuskure ne wanda muke a cikin masallatayya wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ba a ce ayi kokowa ba a cikin masallaci amma an kaga wani waje ga can bai shiga ba i kokari a ce kai ne zakari shi wa saddul halal in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahu wa saddul halal daga kaga wannan halal in i kokari a ce kai ne karhe shi zaka samu gafara ta zunubanka in ji Allah madaukakin sarki kamar yadda zo a cikin hadisai ingantattu kenan shine malam yake cewa biha arju tanafusa fil fadali ai rajautu bi hadha nuzum an atanafasa fi hadha al maidan al mubarak wa huwa maidan ahli al ilm ابتداء بقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سيما yake cewa a baiti na bakwai مع الإقرار بالتقصير فيها وذكر للعقيدة في المقال duk da wannan malam wai ba ya yaba kan shi ba zaka gano a nan ke yake cewa ma'al ikrar bit taqsiri duk da na san abin da zan yi akwai ragowa tare da shi yana daga cikin alama na mai hankali yarda da kuskure yana daga cikin alama da take nunawa mutum yana da kaihin hankali ya yarda shi ɗan adam ne kuma hallo mai kuskure ne yana daga cikin alama na gabawa da rashin hankali mutum ya ga a'a ba wanda ya isa ya ci gyaran shi wannan alama ce na sakarci na rashin hankali ya ce ba wanda ya isa ya ci gyaran shi don shi yasa malamai suke cewa العلم بحر لا نفاد له كم قال لا أدري أولي الألباب أهوركم بيت ديك توا وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متهازكا متسرئا بجوابي العلم بحر لا نفاد لمائه كم قال لا أدري أولي الألباب لا علم عندي ليس عيب قولها al'aibu an tufti bi gairi sawabi idan aka tambaye ka akan abin da baka sani ba kadda ka zamanto mutum mai gaugawa mai hazaka wajen ba da amsa sai ka kai mutum zuwa ga hallaka a cikin wani hadisi ingantacce na sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani janaba ta kama shi kuma hallo yana da ciwo a jikin shi kwarai wanda in yayi wankan nan kawai zai sabbaba ma kanshi malati sai yake tambaye dan uwan sahabin guda kawai he yake cewa a a kawai ai he yayi wanka kawai sai yayi wanka kawai yana yin wannan wankan kawai he ya rasu sababin ruwan nan ya taba inda ba a so ya taba aka zo ana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cewa as-su'alu shifa'ul ayy tambaya ai ita ce maganin ciwo da kun tambaya ai da wannan abun bewa abku ba fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun an tambaye ka fatawa baka sani ba dan me yasa zaka ce he ka bada amsa tsaya ha in binciko tsaya ha in tambayo ma malamai wannan shine alama na hankali kenan amma alama na rashin hankali ka ce ka san komi shine alama na rashin hankali ka ce ka san komi wannan alama ne na gabawa sai malam yake cewa al'ilmu baharun ai ilimi kogi ne wanda an ce shanye ruwan shi baka isa ka shanyewa ba yake cewa kam qala la adri ulul albab yunawa ma'abuta hankali suka ce ba su sani ba yace la ilmu indi cewa ban ni da ilimi ko ban sani ba laisa aibun qauluha ai ba aibi bane faɗa haka al aibu aibi akan haka an tufti bi gairi sawabi kai fatawa kuma hallo baka samu ba shine aibun amma ka ce baka sani ba ba aibu bane ba amma aibun kai fatawa baka sani ba to shine yana daga cikin alama irin na masu hankali malici ma ikrar bit taksiri fiha ce wannan littafin da nayi na san an samu ragowa a ciki in wani ya gani sai ya gyara ba laifi bane ba kaga kenan wanda in yayi abu ya sani irin nasu imam malik yake cewa duk abin da ya ci karo da annabi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku yadda shi irin nasu imam ahmad irin su imam shafi'i duka haka suka ci a doke shi a liƙa da katanga suka ce a wurgana su a yi aiki da sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan malam anan yana ru'yatu taksir kenan yan bagi an tashhad nafsaka muqassiran ya kamata a ce mutum kullum ya ringa tunawa akan shi fa mutum ne ajizi ne yana abubuwa ba daidai ba in an ce ma ba daidai ba ne ba to arruju anil haqq fadila in ji malaman hadisi arruju anil haqqi fadila dawowa a saman gaskiya ɗaukaka ce kenan dan shi yasa malam yake cewa mal iqrar bit taqsir fiha wa zikr lil aqidati fil maqali yace ba alamomin gyaruwar zuciya bane kade na faɗa a cikin wannan littafin nayi ambato ma na aqida a cikin zance na wanda wannan aqida din na salaf duk abinka kakkarin gamancewa da aƙida wanda a hannu shai aƙida ce he ta gyaru komi zai gyaru duk abin da aka yi in babu aƙida banza ne misali aƙida misali ifradullahi bil ibada ɗayantar da Allah da bauta kuma hallo da nesantar da Allah akan dukkan abokin tarayya to ka yi abu ba don Allah ba kenan duk aikin da kai in ba don Allah ba ne ina amfanin shi kaga bai da wani amfani duk aikin da kai in ka sa ma Allah abokin tarayya ina amfanin shi kaga bai da wani amfani ko kuma a'a ka ɗauki wani aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne yake yi ka ce wani halitta yana iya yin wannan aikin ka ture aya ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa amman yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum hulafa al-ard a ilahun ma'allah qalilan ma tazkurun aw ma tazakkarun go qalilan ma tazakkarun wane ne wanda yake hutar da mutum in ya shiga damuwa wane ne wanda yake kubutar da mutum daga cuta wane ne wanda yake tunkuɗe balaƙi wane ne wanda yake kawo alheri wane ne wanda yake sabkar da ruwan sama wane ne wanda yake rayawa wane ne wanda yake kashewa Allah ne kai kuma ka ce akwai wani tare da Allah a ilahun ma Allah wanda abu wanda duniya alamun ta zo ƙarshe hawwaƙe zaka ga ana yi komi wai Allah ne hawwake zaka gaji ana sawa har a radio ana wane shi ma Allah ne wane shi ma Allah ne wane shi ma Allah ne wanda ya kamata a ce wanda suka yi wannan abun an kame su an yanka musu an musu yankan ragu wannan Allah subhanahu wa nasa Allah subhanahu wa ta'ala assalama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zuciya zuciya tsarkakakka kenan wannan a takaice mukaddima ne na wannan littafin sabo kahin satin sama mu tashi a baiti na sama inda malam zai fara zano alamomin gyaruwar zuciya wanda ya kamata a ce dukkan musulmi ya mai da hankalin shi don ya san wa'innan alamomin gyaruwar zuciya don saboda kullum ɗan adam zuciyar shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam tana tsakankanin yatsotsi guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala wanda sai ya aikata yanda ya ga dama da su اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله اللهم أعز الإسلام والمسلمين على جاي مغانا أما فلسطين الدعاء wannan haƙƙi ne wajibi ne akan musulmi ya ringa ma ɗan uwan shi musulmi addu'a a kowane yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ‘yan uwanmu da suke Falastina ɗauki, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga sharrin mai sharri, Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai, ya ƙaskantar da kafirci da kafirai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji gan marganyan wanda suka rasu, Allah subhanahu wa ta'ala ya warkas da marasa lahiyar su, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa أنت نستغفرك ونتوب إليك